إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markas ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 26 ga wata na jumadar ula hijira shekara 441 wanda ya dace da 21 ga watan 1 shekara 2020 yau insha Allah za mu yi darasi na 22 a wannan littayi na bulugul maram a darasinmu dai da ya gabata na 21 mun ji dai hukumce-hukumce na bayani na dan ayyuka kaɗan a cikin sallah ba sa ɓata sallah irin ɗan ishara da hannu da ɗan ɗaga hannu ina ga duk wannan bayani dai mun yi shi da maganar sutura sa wani abu a gaban mai sallah don ya sa ma tsakani tsakanin kai da wani bai hucewa da bayanin cewa idan mace ko bakin kare ko jaki suka huce gaban mai sallah ba tare da sutura ba suna bata mai sallah kuma da bayani da muka yi na magabata kan ina ne iyaka harimin misalla wanda yake cikin alhurma ta misalla wanda nan ne ake magana in wani abu ya huce imamin hucewa ya laihi ko shi da aka huce ta gaban shi zai iya hanawa ko ya wada a wannan wuri wani wuri ne ga magana guda uku wadda malamai magabata suke magana akan cewa wasu na maganar daga inda kake sallah inda za ka meka hannunka ya kai nan ne bakin hariminka wansu kawo inda kake ajiye goshi wansu kawo zira'i uku tun zira'i uku ya zama da iyaka ta wanda daga inda mai sallah ke tsaye in ya sa zira'i uku abinda yake gaba bai cikin hurumin mai sallah yadda kenan ko da ta kama ka gitta za ka sa zira'i uku tsakanin kai da mai sallah ce misali ma ɗauki ma mitar uku ke don ka wuce sama da haka baka shiga wannan wa'idi da aka yi magana na mai sallah baka shiga bai da dai ba wannan amami yake wannan kuma bayanin kamar da ta irin ibn taymiya shi ibn taymiya haka imam ibn qayyim haka ta albani ya ka ruwaya ya ka bayanin cikin sahihakin shi cikin sahihakin shi sharhin bayani da yake yi kan maganar ta tabbata a wajen magabata kuma ta da malaman fiƙihu da dama suna kawo na maganar ta ba ko ina bane ba kenan iya da iyaka gaban mai sallah kakka huce dai ƙasa da zira'i uku daga inda yake tsaye don na ga bayani ya gabata kan mas'alar ina ga shine dai a karatunmu na ƙarshe da magana kuma ana iya wa mai sallama mai sallah sallama zai ishara shigun daga hannu ya maida haka manzana sallama haka yake yi idan aka mai sallama yana sallah kaga wannan ya karanta da kai kenan mai sallah shi sallama duk lokacin da ka je wajen mutum ko gamin zaka mai sallama iya sallah ne dan manzon sallallahu sallama hatta yana biyan bukata an mai sallama bai amsa ba bayan ya kare ya zo ya aula ce abinda ya hana an amsa maka sallama da kamini ina kin ambatan Allah ina cikin wannan hali ka kenan a kowane hali ka isa musulmi zaka mai sallama a kowane hali ne ko da iya sallah ka zo wajen shi za ka yi sallama inda wurin shi ka zo haka akwai iya tule maka wasu maganganu wanda yake cikin wani littafi na kadosa na sina ne wanda ma shi ba littafi ba ne wanda yake tace magana na magana ba a wa mai cin abinci sallama ba a wa mai karatu sallama ba a sallama mana a makaranta ba a sallama akwai abu da yawa ka zano wajen mutum goma ne wanda ba mu sallama wannan magana ta saba ma nasoshin hadisai ingantattu daga manzon da Allah sallallahu alaihi wasallama na ana yin sallama ga dukkan to dama annabi kullum ta annake ba an zo mai sallama annabi ya tare sallama ke mishi inda yake zama ko da manzon babban makaranta ce haka iya sallama amma sallama iya biyan bukata amma sallama kan babu halin ba sallama ta kace illa wanda yake cikin halin biyan bukata ne zai bari in ya kare ya maida da manzon Allah sallama da ya kare bishi ya maida mishi ce ga dalilin da yasa ina kin ambatan Allah ina cikin halin wannan hali wannan shine abinda muka doka a sati da gabata ina ga a darasin ina ne muka tsaya darasin da shida kashin wani hadisi ne na na Abu Dharr ne ko Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri ko nan ne zamu tashi ko yawa kenan karshen bayanin mu na وقيد المرأة بالحائض لكم da aka yi maganar mace in ta gitta gaban mai sallah ba shi da sallah in ta wuce tsakanin shi da sutura abin da ƙasa da sutura ba shi da sallah wannan mata ba ko ce ba bayan yana ba sai baliga shi ne bil ha'id mata ma mutum an san mace mai haila ba ana ne bakun da tana haila ta wuce gaban ka a da ka san mai ka san haila ko ga ko tambayar ta kai kin haila ko biki haila abinda ake ne baliga matar sai in baliga ce in ta huce gabanka take bata ma sallah kinan banda yarinya karama ita ba matsala kanta sai muna magana kullum akan gyara wajen in ana karatu mai waya in aka ma kira ka hoto waje ka yi magana ka saboda wani magana ta shiga lokaci cikin darasi kuma za ka damu abokan karatunka in kana magana lokacin ko da kana kana kasa kasa ne amma ai mutane suna ji dan haka kullum duk mai waya ko mai kashewa ma dai huta in je waya sai huta can sai hira shi kare sai dawo wannan lokaci ne gare ka a cikin rayuwarka ka keɓance na ibada wanda kamata mutum ya san girman al'aman lokacin don kuma daruwa ta gito mutum ya huta yanda zai biya bukatar shi dawo kai shiga don magana daga murya ko murya a masallaci hatta da karatun qur'ani annabi yana daga murya hatta da qur'ani yana ka daga murya a masallaci da qur'ani balle magana kuma kaga hirarka za mu tashi hadisi yace wa ana abi sa'id bin khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi falyadfa'ahu فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان متفق عليه وفي رواية فإن معه القرين وانا رواية أبو سعيد الخدري ناتشيوا من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا سلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس إذن دينكو إيا سلى a gaban wani abu da yake kare shi tsakanin shi da mutane sai fa'ara da ahadun an yi ta zabai na dai sai wani ya zo yake so ya gitta a gaban shi fale da fa'ahu ya kare wannan mutumin ka kare shi ko ka tunkuɗe shi ka kare shi haka kai huce fa'in aba in ya ce sai ya huce da ƙari falyuqatiluhu ka yake shi kenan anan in ya kiya ko da bige shi kai ka hangaje shi ba kai lahi ba taurin kai ne ka zo an maida ka ka zo an kace ko kace ka wuce kashi to nan kuma wannan kashin sababin kenan muhimmancin sitara kaga inda ba shakantaka ba ga wuri ka wuce ka ci ka fita nan ta gaba na ka akwai na kenan sai manzo Allah ya ce fa inna ma hu shaitan wannan shaidani ne na bayan sunan shaidani saboda taka doka ta Allah da kin bin umarni shaidanci ne sai zaka ce ka huce duk ga wuri na sa sutura ka huce sai ka ta gabana to na nan in ya iya wani sahabi na ga da tun kudi wani da yare ran ya karan shi wajen wani sahabi ya ce haka annabi ya ce Ah, haka annabi ya ce wani mutum ku je ka iya an ya ta iya zai ya zai da kai ka wuce ka wuce an kun kan gaji shi ka wuce to nan malamin a ce abi a hankali dan ba kowa bai san hukuncin eh abi a hankali dan ba kowa ya san ba da magana yau shi bi gari abin da ke ni ma wallahi alam to ya ce wannan ruwaya muttafaqun alayhi kenan bukhari da muslim sun kawo da wannan hadisi a wata ruwaya maimakon ce fa inna mahu shaytan sai ta fa inna ma'ahu alqarin iya tare da shaydani ke shine ke an gaza shi wajen wannan shiga gabanka nan dai kenan kurin akwai maganar idan kana tsaye kana sallah ka sa sutura sai wani ya zo yake so sai ya gita ka hana shi kuran bakin kokarin ka kaka bari huce شين قرآن سي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا كمان رواية أبو هريرة تيوى مزانا صلى الله عليه وسلم يأتي إذا سلى أحدكم إذا ينكو إنا سلى وإذا ينكو زي سلى falyaj'al tilqa wajhi shay'an yasa wani abu a gaban shi yasa wani abu a gaban shi fa in lam yajid idan bai samu abin da zai sa ba falyansib asa ya kawo sanda fa in lam yakun idan babu sanda da zai kawo a gaban shi falyakhutta khatta sai ya kurtu kurtu a gaban shi zai kurtu thumma la yaduruhu mamarra bayna yadayhi kuma abin da ya huce a gaban shi in ya kurtun da abin da ya huce bai cutar da shi kenan ko da macen ce ko da jakin ne ko da bakin karan ne ba sa cutar da shi akhrajahu ahmad wa ibn majah wa sahahu ibn hibban wa lam yusib man za'am annahu mutarib bal huwa hasan yace wannan ruwaya wanda ɗayan kuɗin zai sallah ya sa wani abu in babu in ba sanda ya sai zane abin da ya wuce baya cutar da shi ruwa ta Ahmad ya kawo ibn Majah kawo ibn Hibban ya ce sahihi ne ya ce Hafizun Hajar ke cewa wanda ya ce hadisin akwai tarab bai yi daidai ba ya kuskure balo Hassan hadisi ne Hassan ma da ya samu kaman ina ga ruwa gali ne haka da bai ban tawayan albani wani ya ka bayani babu wata hujja ta hanyar inganta wannan ruwaya ba ta da inganci gaskiyar magana hadisin bai inganta mana yin kurtu wancan da suka inganta su ne suka tabbata na kawa akalla kwatancin kwaciya ta sirdi shace misali zira'i ko a ce rabin metar akalla ka sa a gaban ka ba a tattara da takalmi da magana kurtun ruwaya ce ba ta inganta gaskiyar magana وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء ودروا ما استطعتم أخرجه أبو داود وفي سند ضعف أبو سعيد كيتشيوا كمان أكتشي مدان صلى الله عليه وسلم ياتي لا يقطع الصلاة شيء ba abin da yake yanke sallah kaga wannan din ya rushe abin da yake ba kenan inda ya tabbata da ya rushe abin da muka tayi a baya wa da rawar musa kurun ka yi kurun ka ture bakin ya kurun ka ture bakin ya waka amma ba abin da ke bata masalla to ruwaye ba ta da inganci kwata-kwata balle mai magana akan wani bayani kanta ba ta inganta kuma abin da ya inganta wannan abin ya tabbata abin da yake bata sallah da jaki da bakin kare da mace suka gitta ba sutura kuma kai bakin iya waka kakkuwar mutum huce gabanka sai babu alhath ala alkhushu fi salah baban kwadaitarwa ko zaburarwa akan kaskantar da kai a cikin sallah ya alkhushu shi kaskantar da kai Allah yana yaban masu imani kad aflaha almu'minun ita allazina hum salatin khashiyun ko Allah yaban masu imani suna bayan tabbatar da rabo gare su yawa da cikin siffarsu ita wanda suke kaskantar da kai a cikin sallah an ce khushu'i shine ruhun sallah shi ke bambanta ka lada daga wannan zuwa wannan za ku iya sahu guda da mutum kuma shine limami amma sabanin kushu'inku ya sa bambancin lada tsakaninku don shi ne bawa da yake fuskantar ubangiji cikin nutsuwa da wadda hankalin shi iyanan inda ake sallar da wanda iyanan a masallaci amma hankalin shi a wani daban nan malamai magawata na magana cewa kushu'i shin a gababuwa ne ko kuwa a zuciya ne kushu'i yake a'a ko kuwa a duka biyu na ce magana mai waɗi mahi zama madogara kushu'i iya da ɓangare biyu ɓangaren gababuwa da ɓangaren zuciya shautar yana ga sa'id ibn musayyib ne cikin magabata ya ga wani iya ruwan bige-bigen aka yi magana wannan ta abu ne a zuciya yace law khasha hadha law khasha qalb hadha yace la khasha ta jawarihu la khasha ta jawarihu yace inda zuciye shi inda ha akwai khushu'in to da an gani a gababuwan shi kenan rashin nutsuwa mutum ya saka iya ya ya ya kalina ya kalina ya kasan kasan kun akwai matsala kun a gama iya sallah amma iya wange wange hankalin shi kada daga daga nan kai wani shi alama zuciya ma babu nutsuwa shi sa ce inda har zuciya ta samu khushu'i to da zukata masu samu da an samu gababuwan masu samu kasantar da kai kai ana gane alamar kasantar da kai ba gana zuciya ce abu ne a zuciya mutum iya sallah iya wange wange iya kalle kalle aka yi magana ce a yi abin a zuciya yake to alama inda akwai a zuciya da an gane gababuwan an ce kenan abin da ake nema ana nema idan mutum zai sallah ya samu aka ce kawo tunanin shi an ce cikin abin da yake taimakawa mutum wajen samun nutsuwa a cikin sallah ya zamanto ta harko dai daman kan har sallarka da isti'aza ka da matsaya a uzu billahi sami na alimin da shaitanar rajim ka da matsaya a wajen Allah subhanahu wata'ala ya baka kariya daga shaitani kuma abin da ke taimaka maka karatun da kake ka rinka neman sanin me kake hudi kana fatiya ka san da cewa garuwa ta inganta annabi sallallahu alaihi iya cewa idan mai sallah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah iya ba shi amsa cewa hamada ne abdi kenan kana magana Allah iya kaman kuna tattauna da kai Allah ne kaman kana cin shi wurin ganawa da Allah nan ne kake kai tsaye kake ganawa da Allah subhanahu wataala alhamdulillahi rabbil alamin ta hamada ne abdi arrahmanir rahim asna alayya abdi bawa na ya yabe ni maliki yawmiddin bawana majalis na bawana ya girmama ni iya kana hodi da iya hodi kana bawana ya ne wata kadina ne da bawana bawana ke duk abin da ke hodi Allah iya baka amsa kenan ce misalla kaman in ka sa annabi ya taimaka maka kenan ka san abin da abin da kake kake kake ga Allah kana karanta sunayen Allah maganar Allah ta yaban Allah da girmama Allah da neman taimako a wajen Allah neman neman tsaya kan addini da da kai wani abin iya taimakawa misalla samun nutsuwa tunda kenan ka san kana tattauna tsakanin kai da Allah ne kai tsaye wannan shine abin da yake taimaka mutum na maganar tunanin kina ga irin muhimmanci akalla a ce mutum ya san idan yana sallah akalla ka koyi fasara ta Fatiha da irin surori da kake karantawa a cikin sallah idan ka san abin da suke hudi gaskiya iya rage maka kama banza tuna banza iya wannan kana an ana karatun ne an wani liman ya karantawa kana bin wani an kai kake karantawa kana sanin halin da kake ciki iya rage maka kwarai iya taimaka maka wajen samun khushu'i kenan sanin abin da kake hudi an ce kuma da cikin abin da ke taimaka mutum kawo girman Allah a zuciyarka kana gaban wanda ke mahaliccinka mai iko akan komi yana abuwa sanin girman Allah iya baka wannan da sanin kuma matsayinka kai bawa ne kaskantacce mai nema a wajen Allah mahalicci duk wannan iya kuma da rashin kalle-kalle abinda yake sunna idan mutum iya tsaye ya rinka kallon wajen da yake ajiye gushin shi shi wannan ya shinna ce ya taimaka ma kuma rashin kalle-kalle ba zai kallo wani abu dama idan ka a wajen ajiye goshinka an ce iya cikin mustaban sallar ana san haka kuma iya taimaka ma mutum wajen kenan wajen samun nutsuwa cikin sallah shi da jimurce maganar shi yasa dan neman zamu ga gaba saboda neman zuciya mutum ta zo wuri guda ta zamu ga gaba a hana misali kana zaka yi sallah kana da yunwa ka zo kana bukatar abinci ka aje ka shiga sallah dan san zuciyarka dole ta gida biyu kana can iya kwano iya sallah mm shi yasa aka ce ko kuwa kana sallah akwai wutsari ya dame ka kana Allah Allah sai mutum ka ce gobe ka je ka yi tsari irin wannan motsuwa ta tsari ko bayan gari kana matsa matsa kana fata Allah Allah kake ka karbi liman ai sallama ka fita shi ma na kaga wannan iya sa ka yin baka hankalinka ba anan bai ke gaskiya sai don sa aka zama gaban insha Allah wajen cikin hadisan suke zuwa gaban insha Allah to sai farkon hadisi kan wannan babu na al-khushu na kaskantar da kai yace wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajul mukhtasira muttafaqun alayh واللفظ لمسلم ومعناه أن ومعناه أن يجعل يده على خاسرته ya hana an yi salli da rajul muktasiran mutum ya salla ya kama tsatso ya riki hannunka akan tsatso ka san adam akwai magana eh wannan annabi hana haka don hannunka akan tsatso ka dora hannu kan tsatso wannan ruwa bukhari muslim ya kawo lafazin muslim yace ma'anar magana an yadda alayhi wa ala khasirati yamma kamar gwargwarin ne muktasiran take mai ma'ana me ma'anar muktasiran mutum ya dora hannun shi akan tsatsan shi shine aka hana ba ake wannan ba ake aiki na ban sallah ba kuma take ce wa fil bukhari an aisha radiyallahu anha anna zalika fi'l al yahud fi salatihim yin hakan da annabi ce magana cewa annabi ya hana mutun ya dora hannu akan tsatso yace yin haka anna zalika dora hannu akan tsatso a cikin sallah fi'l al yahud fi salatihim aikin yahudawa ne a sallarsu in bi dace musulmi haka ba وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب متفق عليه أنس بن مالك رضي الله عنه كي تشوى إذن يكي تشوى من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا قدم العشاء in aka gabato da abinci kayan ka ta salama garba ga tuwo a gyara aje ya ce fabada'u bihi ko hara da abincin ƙabala an tusallul magariba kayan ku sallaci sallata magariba na meye kaga ba a so ka je salla hankalinka a baya don ka aje kan salla hankalinka aka ce a kwano shi sa ce shi sa wata ruwa yake cewa ma لا صلاة بهذا التطعام وله جاء يدافع في الأخبصان وقال كذا مسلم كذا رواية مدرسة كتاب باب صلى النبي باب صلى بهذا التطعام قال من شاء أنكو نبي باب صلى حكى باب صلى يدافع في الأخبصان كاشي ko mace tusa ko wutsari iya neman kaɗauwa kana matsaya tunan maganar da aka ce babu sallah wancan ruwa wancan ruwaya sallah ko da an ce bata ɓaci ba akwai matakin sallah akwai inda take rage lada akwai inda kuma za ka rasa gaba ɗaya alakul hal kaskantar da kai kamar mamu ke cewa rashin samun kushu a sallah bai ɓata sallah gaba ɗaya ya dai ya hana ka samun lada cikakki don iya wani abin ya yi ƙarshen shi ne wani abin gito mace na da ruwa wata matsala gare shi ta rayuwa diyan da ya kai kawo wani waswasin ya yi shi to ba a cewa wannan sallah babu ita ya an sake ta amma tabbas waswasi tunani a sallah da yawa yana rage wa mutum ladan sallah don haka kenan da aka yi maganar abinci in wannan abincin akwai zuci za ka zo misali annabi sallama ya duka biya ya zo gayyata ta a zai sallah ɗaya cikin sahabbai ya yi wurin sallah a cikin gida na da yake ya zo wata gayyata da ya zo sai an ka abinci ya ce a gwada min ina ne kake so ka yi sallar wurin sallar a cikin gidanka he da ya je aka yi sallar a kare ya da wata abinci amma wata ruwaya he da ya je he da ya ci abincin je sallah ko ne yayo tabbata na ce kenan wannan abin bi da manzon iya karantar da mu yakan yi akwai rashin mutum ke bukatar abincin kana bukata to ka je ka ci yahi mai abincin da bai sha maka ba ba shi bai dame ka abincin kenan wannan ba a ta ganga abinci ko ana ka sallah to duk dai madogarin magana kai ana karantar da mu anan neman samun kaskanta ta kai a cikin sallah ke duk lokacin da ka san hankalinka zai ta wajen abinci zuciyarka tana can to kaka je sallah ka za ka yi da abincinka ko kuwa kana sallah wutsari ya dame ka ka tsoro ma kai wani kai wani abun balle ma iska kana tsoro ka saki jiki ka yi sujada da kyau ta kubce kana ka gana akwai matsala kai kenan idan ta hana kai wani ababan ka kenan annan duka masalla duka za a sha gaba daya kana matsa matsayi kana Allah Allah kare kenan iya koda baka hudu iska ba kurin iya rage maka hushu a sallah rasu kina abin da yi ka je ka saki kayanka ka yi kashin ka kare he ka dawo ka sallah ka ake so in wutsari ne ka je ka zazzage ka hudda ka yi aro Allah ka zo ka sallah cikin nutsuwa duk gurin abin ana so nutsuwa ne muhimmancin nutsuwa na cikin sallah ake so ba a so a gama sallah da wurin tunani daban a wajen sallah shi sai ya ce anan idza quddima al-ashaw in aka kawo na al'asha an san kenan magana abincin kenan al'asha abincin dare kenan an aka kawo shi fa bada'u bi kuhara cin abincin na dare da aka muku abal an tusallu al-maghrib ka hayan ku salati magriba muttafaqun alayh bukhari muslim sun kawo riwaya wa an abi dhar radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجه روح الخمسة بإسناد صحيح وزاد أحمد واحدة عودة abin da yake wani ruwa ta abu dhar radiyallahu anhu iya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qama ahadukum fi salah idan ɗayan ku ya tashi iya cikin sallah iya cikin sallah fala yamsahu al-hasa fala yamsahu al-hasa kadda ya rinka kasan haka samu wani wuri da tsakuwa na rinka duwatsu sai kana har goje kasa kar goje daga dare ta tsakuwa kana share gabanka a sallah ba a kakka haka na sallah kakka share gaba a wurin sujada yace fa inna rahmatu wajhu domin wata rahama ce take fuskantar ka rawul khamsa da sanada kyakkyawa imam ahmad ya kawo wahrata auda in har ta kama kai to kai shawa so guda hatta kama ka so ka zai tsakoyi to kai shawa guda shikenan ko ko da maka ka shahi kai kai herewa guda wannan ta lamasan imam ahmad ya ce wahidatu auda kenan ko kai daya ko ka bari gaba daya yace wa fi sahih cikin sahih nan bukhari ya kawo muslim ya kawo ruwaya daga mu'alkib nahawahu bighairi ta'liq irin wannan lafazi إذا قام أحدكم في سلا فلا مسلا حسا أما أتم باب نمي تعليل وي دليل ديسا أكتشي ككا شاهي أكوار ودليل ناك فأنا دليل أكاو وانا رحمة توجه وانا رحمة أتشي دليل إلا سام قدن سام رحمة ككا سام رحمة an kai shi aka ce to wannan ruwayar ta inganta babu wannan kalma ta fa inna rahmatu tuwaju rahmatan fuskantar shi bayan haka wannan lafazi na kalmar rahama ba shi da inganci dalilar ta sa aka haka nan kurin ba kai ba ruwaya bukhari muslim ya kawo ruwayar na wannan amma babu wannan magana ta rahama kuma magana guda ce dai ta in ana sallah ka a shahi ƙasa in har ta fanga labudda fi wahidatar in har dole ya kayi iya wasu ko sun yawa to an baka dama kai guda ko abu kada ko cikin sai musulmi wannan ya inganta tun dai hukuncin guda ne na maganar na maganar ka a rika wasa sallah duk magana kenan ka a rika wasa to amma dan shafa guda ba da wuce ta kama kana herewa su guda a sallah magana kenan kana herewa guda amma kaga here kana kana here here a sallah amma an baka dama kai daya ya magana kenan kuran wannan karin shine bashi da inganci kuma na tafi sai kenan bukhari muslim sun kawo ruwa tabbas sai wa an aisha radiyallahu anha qalat sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an al-ittifat fi salah فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري آه بند يكي رواية تا عائشة رضي الله عنها tace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-ittifat fi salat na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin wayewaye a cikin sallah ka waiwaya haka da kai faƙal sai ce mata huwa ikhtilasun wani warce ne ya khatalisu shaitan da shaitan ke warcewa min salatul abd wani abu daga sallar bawa an ce domin mai sallah yana ganawa da Allah subhanahu wata'ala lokacin da kake fuskantar Allah zuciyar game da Allah lada abin ga kan samun ƙarin daraja ladan sallah muke mai bayan da ma to nan idan ya sa ka yi warce in sa ka kai wawaye kaman kenan ka bar Allah kaman ya warce wani abu daga cikin ladan ka ya ma wata asara kaman wasu da abin sa kaman wani warce ne kenan iya zaka farta zaka asara wani ladan ka kenan zai kenan zaka nan ka kan sallah kana haka gaba Allah me kawai da kalla ka kenan zai wani abu da kana kenan ka ka bar ka shiga da ban kenan wannan wakili ma gani ba sallah bace wannan dan lokacin da ka bari na sallah ka kallo na daban ka ai wani abu ne a cikin sallah kai warce maka inda kana musanta Allah ne ai cikin lada kake amma wannan yin haka da kai kallo na abu zaka nan kaman ka rasa wani lada a cikin wannan lokacin naka da kai wayan wannan sai manzo Allah ce kenan waiwaye wani warce ne shedan ke ma bawa daga cikin sallar shi wannan kenan mutum sai ya hankali na yin waiwai in ba dole ba kun za ta kama dole a waiwai ana kayya kayya kayya ka bashi ka kanka kaga anan ya zaman to da zama kai waya gaba ba a musulunci ba dimi ne zaka je na na gaji ya san komi akwai waye da zai kama a yi shi akwai da ya kama amma haka ne kurin kenan ba da rura komi wannan bai dacewa kai za ka yi asara na a cikin sallarka wasu hau yace iyak wal itifati fi sala fa inna halaka wannan wata ruwaya ce ita kuma ta tirmizi ce na iyak wal itifat dan ta wal tirmizi wannan ruwa da muka da bukhari kata ta inganta ta manzon sallallahu aisha ta manzon tambaya an al-ittifat akan waiwayi fi salatin sallah fa qala ce mata huwa ikhtilasun warce ne ya qatalisu shaytan wani shaytan ke warcewa min salatil abd daga cikin sallah bawa yake maka warce hita rawal bukhari bukhari kawo na wannan bukhari hita wani tirmizi imam tirmizi ya kawo ruwayal kuma sahahu ya inganta ruwayal mai lafazin ta tirmizi ya ce iyyaka zakatu fi salah na ma kashe wal ittifat fi salah da waiwaye a sallah فإنه هلك وهي هلكة فإن كان لابد ففتته إن هبا مكوا يكاي أنا فلا ذاكي wannan ruwaya ta tarmizi hadisin iya da illa ba shi da inganci iya da matsala amma wannan da ya inganta ya biya wani bukata me matsalar wannan inda ya inganta kenan ana iya wawaye a sallah an ba matsawa amma a farilla ko bai kama baiwa kenan ya yi da iskoka tunda ta yi ɓangar labar da ya an ba makawa ya da na fila kenan a farilla ko ba makawa ba wayoyawa to ruwa ba ta inganta ba Allah ta ba mu halaka matsala don haka ya tabbata a rasulullah sallam misali abokan sadiq radiyallahu anhu lokacin da manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce unguwa lokacin sallah yi aka zo ta abubakar bilal ta abubakar in ta na ma sallah kai ganin annabi ya makara in jima ba je ba yace bayan dai abu ne abubakar ya shiga sallah bayan an kabbara sallah an shiga sallah can daga baya sai abokar siddiq ya ji ana tabi ana tabi ana tabi kenan akwai magana bai waya sallah amma da abin yayi wahayi waya yawa he ga manzon sallah manzon ya ya dawo he mai haka ya ja da baya manzon sai shigo ya shiga wuri akai sallah ana manzon sallah ya ce musu me yasa idan wani abu ya giddo muku a sallah kuke tabi taɓi aikin mata mana taɓi na mata ne maza abinda za ku ke muna biya zata sallah ya ku tasbi subhanallah subhanallah da shi namiji ke tambihi ga wani abu in ya gitto a nan ne kaga na abu wai wai wai wai haka wata ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam an ta iya sallah cikin abin yaki ne to akwai cikin duwatsu ne ya aika wasu yan gadi a wani kote na bangare na da ake sallar to an ci iya sallah amma iya diba wannan wurin iya diba wannan wurin da ya wannan wani kuma hanya ce ta amma ana cikin abu yaƙi ne iya sallah amma hankali iya kallon can ita kenan da darura ana iya dibawa akan wani abin ya gito ne maza iya sallah amma iya diba wancan wurin iya waya wancan wurin da yasa da yasa yan gadi ka ji a ce musu daga daga daga wannan bangaren kenan haka in ya kama waiwai a sallah na ga wani cikin ruwaya wani cikin sahabbai ne iya sallah da dokin shi dokin ki so tsire in ya gaba ya kama ya bi shi ya gaba sai ya ja kashi sai wani cikin wannan matasa ya bayan daga cewa yake katso ya wannan kana sallah kana wani ya sallah ba ka ce yaro ita na zan da wanda ya hika ya karantarwa shi sahabi ne ya ce so kake ta tafi kuma shiga matsala ce gwanda ce ba ce musulunci ba zala ba zan baka na riji gana ya ta gudu ita kala ce a ce ya ce gidan da ruwa ta kama ba abin da ya kira da ruwa ta kama ya yi da gudun wani sallah hagudu ake a sallah ko hagudu sai ana sallah ba matsala ta sallah ba addini in ta kama a gudu ana gudu an sallah ma ana yi ba bane baka ce ka tsaya kuro ka tsaya ka kashe na sallah ba musulunci bane ba addini bai ce ko a wajen yaki yanzu ana gudu kuna gudu eh za ku sallah a ce ku tsaya kashe goro zuma sallah ba a kashe mishi hada ba musulunci bane ko wani taurin kai ne ba ga ba bai cikin kima gudu ana gudu ana sallah ba matsala ko ni eh kaka ce imani ne jahilci ne yace wa an anas qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه وفي رواية أو تحت قدمه نعم بن مالك بن لابارن شوى من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي idza kana ahadukum fi sala idan ɗayan ku iya cikin sallah fa innahu yunaji rabba iya asiri iya ganawa ne da ubangijin shi ma cikin tattauna haka to gidan gara to iya mai da maka kan kuna tattauna ne a tare ne kake kuna tattauna kai ubangijin ka dan haka tunda kana tattaunawa da ubangijin ka fala bisu qanna bayna yadayhi wal ami kakkai tohi a gaban ka ba girmamawa haka wala an yi kakka ya tohi a dama saboda matsayin dama walakin an shi mali za ka yi tohi a hagun amma a hagun aina ta taƙadami ƙarƙashin ƙawarka can ba tafi ba tafi ba shi muɗa ƙasa ce ya gabu da gari zama magan ba ƙasar ko ba kuma da ƙasar ba hannun kaɗai ba hannun kaɗai ba ake ba hanyar tohin nan dai me za mu ɗauka kenan ba a san akwai rashin girmamawa yin tohi a alƙibla ubangiji a da wata ruwaya ta bukala kan ruwaya ka ce fa inna rabbahu bainahu wa bainar alƙibla ubangijin ka tsakanin kai da alƙibla ka kana ka kana fuskantar ubangiji ne kana fuskantar ubangiji ne wata ruwa ta musulmi ke cewa kai yanzu zaka so wani kana gaba da gaba ya ma tohi a fuskar ka ya ma tohi kin haka Allah idan kai tuhi a kiran sallah kaman ka Allah tuhi ne ruwa cikin sai musulma kano wai kwari annabi ya kashe akan yin tuhi balle a cikin sallah don sai kama hama wajen sallah ba kibla tana daraja kibla ba sai ka ce ana bayan gari ba kallanta haka ba san tuhi a kibla to kai tuhi a kibla ba so ko ko a kibla ya tabbata haka ba a yin tuhi a kibla ko ba sallah ba ka girma kibla ba tuhi a kanta wannan abu ne tabbatacce na hana tuhi a cikin sallah kaka yi tuhi kuran sam wani shi yasa wata rana na gabatarwa wani wani limami manzon sallallahu ya isko wani da yayi inkarin balle akan katanga ta kibla ya isko tuhi a cikin kibla in sai akan kare aka sa kare agogi to wannan wannan kai karin musalla kai karin musalla sai da yazo suka jayo suka ce sai ga suka ce baka musalla sai annabi ka karin musalla irin kan wurin da ke wurin da ke tuwa itowa to iya cikin dalilin malamai suke kawo masu ganin kasa akwai masala bin dan bid'a sallah ko mai lahi sallah to suna kawo dalilan masu ganin ba abin fasiki sallah ko dan bid'a sallah suna kawo na ababan ai lahi ne kina akwai lahin da yake bid'a wannan wannan na ci babban na ci ko to suna kawo dalilan ga wani aiki da mara kiyama annabi ta kai karin sallah da hadisin Abdullah bin Umar wanda imam cikin sun abi daul kuma ya inganta ya tabbata sun sun abi daul abdullahi bin umar ya shigo wani masallaci ya hara nafila kayan liman ya zo sai ji ladan bayan kisa iya asalatu yarhamukumullah as-salatu yarhamukumullah wannan ce mana ya zaje masallah ta zo aka yi ba sai cire ce wallahi la usalli fi muslim fi bid'a ce na rantsi da Allah ba na sallah masallacin da ake bid'a to tete shi zaka yi wa mas'ala akwai masu ganin ana iya bin dan bid'a sallah wani malami kowa da irin abin ayyan shi amma ka san matsalai can ake wani shin bin wai zahin kai ne rashin bin da mutum ana zayen kai ne a zayen kai akwai musamman gabata ba zayen kai bane ba kuna ban kwada kai ka gano ra'ayin malamai sun hasan basari an san hasan basari ba sahabi bane ba tabi'i ne ya wannan fatawa ta cikin sahih bukhari ya ta salli alaihi wa alihi bid'atu kai sallaka bid'a shi ta shafa shi aka ce to wannan koda an ce ba a ce babu sallah gaba daya to amma gaskiya akwai matsala tabbas amma irin masu kamar suna ga cikin wanda kan ce wannan tahqiqi wannan na sharhin a gata tahawiya da albani ma hakiki an kawo mas'alar na bin dan bid'a a sallah suna kawo mas'alar idan ya zamanto a garin babu limamin he dan bid'a shi haka suke magana suka ce to anan ka ce baka sallar jami'i baka juma'a dai liman ya bid'a ita ma na bid'a ce kai sabuwa a sallah amma akwai ga sunna ɗan su ahli sunna ga bid'a da su ga bid'a ta ba da gama ba abin gashi kuma suna magana kan cewa idan za ku iya kuma ku kawo na sunna bai halitta ku bari kuma ku dan bid'a ya limanci to sai bayanin su zai yin bayanin amma a darura a gari shi irin limam ya bid'a ba a ce a hasal ka hasal kai baka jami'in sallah baka sa juma sai limamin garin ya bid'a shi an ce tuma an ce tuma bid'a ce sabuwa bai cikin ake magabata magabata suna bin liman duk matsalai suna bin don babu wani shi hasan mawon da ya shaƙi a matan bishi za su ka iya sun bin fasiki mai kisa in su hajjaj faƙi biyu ya kashe ka a wannan kenan akan halin da ruwa amma da dama bai dacewa ka je ka bi dan bi da a sallah mataƙa ga inda yake da sunna amma an kabin ne da ya kace ilan wani matsalar ma'anan mushkilar ma'anan da muke fuskanta mutane musu ganiya matsalar ma'anan masa'alolin limanci ba bida bace kaɗai ba an ga samu ɗan bida a goma ta ka samu bakwai iya shirkar Allah balle malami ne zai ga daga abin a hili an gaji ɗakin shi daga Allah ƙare da Allah azurwa duk haka da Allah azurwa eh da ƙasa a cikin karanta abin ci gaba ma ya mata wani katako a a kewaye da ƙasa ta bugawa to kaga wannan kaga ya wuce bid'a ka shiga shirka da Allah kaga wannan ya wuce magana magana abin sallah shirka ce don kauce duba diba ya cikin kitabun rudda hatta fikin malikiya kada kiyon tsiya kai da su mutan hadis din sa ashifa ka karanta su zaka ga cewa yin da wasu nan kai ka hurci duk tace ka rudda kenan dan duba babu sallah ko malikiya ko malibata malikiya an bi duba babu nan bi dan duba sallah kaza anan ba da a dan bid'a kai aka mace magana ka ce ka dan bid'a sallah wannan shi akwai bi kawurci da ya rida idan ya tabbata mutum ya wannan aikin dan duba ne an goku kun ka ka wani gurin wannan ka ka kama a gida gurin in dai dan dan duba ne ya duba amma sauran aiki sabo ne iya kaza ya ababe wanda ta ce wannan in akwai wani ka je wajen sunna kai yahi in babu haka da haka bi Allah rabbul lahiya wannan kenan muna maganar hadis an zubin malik radiyal anhu yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu ya ce idza kana ahadukum fi salati idan ɗayan ku iya cikin sallah fa innahu yunaji rabba yana ganawa da ubangijin shi fala yabsuqanna bayna yadayhi kai yatuhi a gaban shi wala an yaminihi kai ya tohi a damar shi walakin amma ke inda zai ba ba can ba an shi mali a hadin kishi ta hata kadami kalkashin kahosh ya to wahi sirri da aiko bayan cewa anukhatul masajid khati'a ko to kafaratu da fanwa yin tohi a masallaci lahi ne amma kare ne cikin ga ke ba a yi tohi a bayan masallaci amma kai sai a rihi kenan kai kasar kahoka sai ka mai da kare yace wannan mutafaqan alai wa a wata ruwaya maimakon ya ce ta da kadami ya ce au na akwai shakka kai ta mai ruwaya sun akwai shakka na musa mani tabbas inda babu shakka a ciki na kanan ko kasa kawai shi to dindai na muna maganar samun nutsuwa a sallah da fuskantar Allah kana zuciyarka tana gaban Allah duka sana akan ka iya taimaka maka wajen samun nutsuwa samun kushu a cikin sallah wa anu wata ruwaya daga wajen shi waye daga Anas bin Malik Anas yake cewa kana qiramun li Aisha satarat bihi janiba baitiha Aisha radhiyallahu anha tana da wani labule wanda wannan labulan kuma ce rido tarihi wani bangaren ɗakin ta da labulan wani bangare haka ba duka ɗakin ba فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم kun san akwai mas'ala ta rihi daki gaba ɗaya da kashmir da muke na masu amarya kai amarya rihi gaba ɗaya kashmir ba haka wani kashmir wannan akwai matsala manzaran sarar ya yi inkarin wannan abun kuma sahabbai suna inkarin shi wanda ya kanci adabar su na labani wanda ya abin shi kwarai ya kawo magana kan shi na ga nan ma na ga cikin subul salam sai bulgun ram sun kawo labarin abdullahi bin umar abu musul ash'ari na ga abu musul ash'ari ya je walima gidan abdullahi abu anjima kasan abu mata anjima alayi ba ga ba ya kai ya je wajen walima gidan abdullahi bin umar abu musul ash'ari ne da ya je dakin walima da ya shiga ya ga duk an rihe daki da kashmir an rihe ko ina an me an sa kayan ado an rihe labule sai ja da ba ya wuto zai koma birin mai gan sai biyu shi ya za ku za koma za koma ya ce a a musamman lokacin da kuka mai da ɗakin ku ka'aba ka'aba aka sai ana kewa daga ana kewa katangata ba ɗaki ba ya ce labarin shiga ya ce kasan haka da haka mata ce kasan mata kuna an matsalar mata ga haka mata ne ta a yau mata suka jaya ka gubo wa saura labarin shiga ta bi shiga wallahi munkar ne yanka ta munkar ne ya shiga yin wajiba da munkar ya shiga ta shi kenan to amma ita wannan wani bangaren ɗakin ne mace labile wani bangare fatina kenan sana fatin ɗakin bangaren ɗaki kenan wannan labile na aisha shi ta kalin kiramun aisha wani labile na aisha satarat bihi janiba baitiha tarihi wani bangaren ɗakin ta da shi tarihi wani wuri فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم متى أميتي عنا قرامك هذا تريمون cire mun wannan ko janye mun wannan wannan labule naki fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati domin zanan ta wannan labule naki suna bujuro mun a sallah suna dauka hankali na yace a doke min su a cire shi wannan ruwaya bukhari ya zo da wannan ruwaya fainu la ta tasawiruhu ta'arudu li fi salati zanan shi bai gushe ba iya bujuro min a sallata me yake nema khushu'i kana ba duki hankalinka yace wattafa'a ala hadithiha fi qissata abi jaham abi jaham abi jaham sun da bukhari sun kawo ruwaya ala hadithiha akan hadisin aisha fi qissata bijanata abijama a kisa ta abijaniya abijaniya riga mai ado mai zane kenan bukhari ya kawo ruwaya muslim ya kawo kisar abujam da ya ba manzana zama wata kyauta ta riga abijaniya a nan zama da ya salla ya kare sai ta yi wasu habu bi khamisati ila abijam wa tun bi abijanati ashe abijaniya riga mara zane ce abijaniya khamisa ce mai ado ashe za ka da abuja mai ba annabi kyauta sai sama ya ba annabi kyauta ta riga wata mai zane khamisa kenta wata ke da jani annabi da ya salla ya hudda riga ta ku mai da ma abuja mu wannan riga tawa da ya bani ya masa gina mini domin wannan riga ta shagaltar da ni a sallata wata ruwaya zananta iya bujuro mun a sallata ya ce ku kama ambijaniya kishi kina yi masa yamani wannan mai zana da mara zane nan menene magana kenan kenan duk abu mai dokan hankali a cikin sallah ba a so ga mai sallah in wa'anan idan ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaka ce da kai kai kai baka kai baka damuwa kai na tsatsi ne ko to manzon Allah yayi wannan abin yace abin ya dokan hankalin shi haka ne duk abin da ke mai zane mun da al'adu nan a ce ai man tafi ta Muhammad ya man tafi ne ya kawo tafi ya kawo tafi tsada masallaci ma yin tafi a masallaci ya saba sunna ya saba sunna laihi ne gaskiya ba ɗakin gaba ne ba ɗakin ake wani ado ba a san ado a masallaci ba wurin kwalliya wani ma'aiza ne ado gaskiya za mu garuwa ga mashallah kan litan shar abin gaba ba a kawo kwalliya masallaci ba wurin nan wurin nutsuwa ne da bi lokacin hankalinka ba a so a kashi a takaice da kenan muna cikin sallah zamu je cikin kitabun sallah insha Allah zamu kawo ta misali insha Allah yanzu dai nan kenan nan sai salama ya guje ma duk abin da kenan nan kun kana sallah shi aka ce mai sallah duk abin da yake a rigarka ne wurin aje goshinka gabanka ba a san abin da zai ita hankalinka da abin da kanka kusa shi da abin da ka hankali da sallah ka kusa shi kurin kaka ce ani min tsuwa ne ya lokacin da zai zai hankalinka sai nan da yake nan ƙarin bayani ne kan bayanin aisha tana da wani labule kanin ƙiramun aisha ta satar ta biyu janar baitiya aisha tana da wani labule da satarce wani ɓangaren ɗakinta faƙalar na hannu biyu sallallahu alaihi wasallam wani mata amiti an na ƙira maki hada ki kauda mana ki janye mana wannan malabule naki fa innahu domin shi wannan labule la tazalu tasawiruhu hotunan shi zanen shi bai gushe ba ta arudu lifi salati iya bujiro mun ko iya gito mun a sallata iya bujiro mun shi ina ganin shi wal bukhari wattafaqa sun ittifaqi waye bukhari da muslim ala hadisi akan hadisin aisha kisa ta abijani ta abijani akan kisa ta abijani ta abijani abijaniya riga mara ado ta abu sham da ya nema annabi kin akami abijaniya wa fihi a waccan ruwaya da bukhari ka muslim ya kawo me dalilin da manzo Allah ya ce a maida ta a mai da hamisa akan ambijaniya fa innaha alhatani an salati domin wannan riga ta shagaltar da ni kaga shi ko ta shagaltar da ni akan salati kayan ta da kamin hankali shi ta da ta da shagaltar da akan salati shi an kaga abin da yi kullum ka guje ma kuma balin wani alhamdulillah da Allah sauke mu da kur sai wa an jabir bin samura radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في ثلاث أو لا ترجع إليهم رواه مسلم dun an kuka mace muna cikin baban kushu'i kaga na magana kalle kalle Jabir bin Samura ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce layantahiyanna a ƙawamun lalle wasu mutane su hasa wanda ya rufa'una abu sararun da sama suna daga ido a sama suna kallon sama iya suna daga sallah suna kallon sama ke da funa abu sararun da sama fi salati suna daga idonsu sama a cikin sallah ko su hasa daga ido sama aula tarji'u ilayhim ko ko ganinsu ba zai dawo ba ka daga ido ka dawo makaho nan wa idi ne mutum za ka daga ka dawo ba idan gaba daya idan mutum ya hankali ba a san haka nan karkar nan ana nuka ibn tsuwa shi zama aka mai sallah ya zamanto iya kallon wajen ajiye goshin shi wannan shi ne in mamu ne kuma da neman kulawa da harkar liman mana motsin liman kenan ba kalle-kalle kaga hatta kai da alƙwarka da abin aka matsa abin hatta kai maganar cewa za a ɗauke ma ganinka gaba ɗaya ya ce walahu wata ruwaya ta musulun an aisha radiyallahu anha qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul tace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبصان تتشي باب صلى أشياء تكي شوى ناجي منظر صلى الله عليه وسلم إيها شوى لا صلاة باب صلى أقبان أبنشي bayan da zai kai harko kenan na abin da abin ta kada sallah babu sallah to wannan babun takan rage lada takan duka ma aisha gaba daya wannan shi da babun kenan dai ba a yi ba a cikin bugun hannun ne ba a yi ba walahu da fi aka basan ko kuwa kazam ta biyu tana neman ta hutu kana matsewa kashi na neman hutu ko iska kana neman kai iska tusa za ta hutu kana matse ta haka wutsari iya so kana matse shi kenan matsan matsan kashi ko wutsari za mu ce iska don aka ce iska tusa bayan ya ce ala ake ce ta kai shi ko ala ake ce ta ba ta bayan gari tare suke shi ke sabba shi ne ke so biyu kayan yanzu ta hoto to shi duka daidai tsaron da guda biyu kakka ya salla kana ma wutsari ma iskal suna neman su kado kakka ya salla a wannan halin babu sallama an kai ta illa babu wani an ce takan kai matakin da za ka rasa gaba daya ko ka akalla dai ladan kai rage wa ana abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ub min ash-shaytan fa idha tasa'aba ahadukum falyakzim mustata'a rawa muslim wa tirmidhi wa zalika fi salah abu hurairah ji labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tasa'ub hamma min ash-shaytan daga shi dan take dan haka fa'iza ta sa'ab a hadukum idan ɗan ku yi hamma falle ka zub musa ka yake bakin ƙwanka ko ka ha bakin ƙoƙarin rike ka da bakin kuma an ce kuma ɗaukar hannunka wata ruwa hannunka da kenan katta hutu ta yi ƙara don wata ruwa ya nabace idan ka ce ha shiɗin ya maka dariya kuma iya cikin ƙofa ce ta shiɗin shige ka tana cikin yin hamma ka buɗe ha buɗe baki an ce mun shiga ce ta shiɗin ki samu shige ka buɗe baki amma kenan kai bakin kai bakin ƙoƙarin hana ta in ta wuto ka wuri baki karye bakinka karye bakinka kenan kakka bari kai kara kai ha wannan ita ruwa musulun kuma ruwa musulun haka ya kara a sallah makasin muzika ya kara a cikin sallah duk alakul halin dai kurin hamma ko ba a sallah ba ba su kaɗaga baki kai ha ke wannan ji da kai ha shidan ya maka dariya kuma cewa iya shiga iya hanya ta shidan ina ga nan da ya kamata mu tsaya kashin babin kushi duka ɗaukar hankali riga mai hoto mai zane mai kara har rutu ko zane balle hoto duka iya cikin abin ɗaukar hankali na yi kaka masallaci اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته